عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب ذا الباب وهو عند قوم يضطرد كوم كوبا هكذا ابن مالك yace malam yace asharar musannifu mai sharha ibnu akil kenan yayi ishara rahimahullahu Allah shi masa rahama da mu gaba daya bi qaulihi da yace wa shibhu zaini an gane ko da abin da ya kama da zaini ma'ana ana i'rabin suna da wawun da nunun wajen raf'a ko kuma ya'un da nunun wajen kasra wajen nasba da wato jarra kenan to da wa shibhi zaini abinda yake kama da waɗancan sunaye guda biyu ila shibhi amirin suna na amir da muka ka ana cewa amiruna ko amirina wa huwa kullu alamin mustajma'in lishuruti ko wani alami suna wanda alami wanda ya haɗo sharuɗa as-sabiqu dhikruha wanda an ambace su ko ai an riga an ambace su ya kawo su in ya zamanto alam ne limuzakkar عاقل خاليا من تاء التأليف ومن التركيب ko ba haka yace ba yace to ka muhammadin wa ibrahim fataqulu muhammaduna wa ibrahimuna ko ba haka ba wa ila shibhi mudhnibin tunda an ce zaini in an ce zaini rufin guda biyu ha zaini na an cire ha ha tambihi dan ka gane wa ila shibhi mudhnibin da kuma mudhnibin da yake sifa ne shi kuma sifatun ijtama'a fiha shurut sifa wadda sharuɗa sun cika cikin ta an gane ko ita ko sifa ita ma tana da zata sharuɗa sharuɗan nan an takuna sifatan li mudhakkarin aqilin khaliyatin min ta'i ta'lif laysat min babi af'ala fa'la wala min babi fa'lan fa'la wala mimma yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annath mun dauke shi ai ko kal afdali والضراب نحو فتقول الأفضلون ما في فتاكنا الضرابون ما سبوه وأشار بقوله ياي إشارة نفترسا وبه إشرون إلى ما ألحق بجمع مذكر السالم أبين دا أنك رشكس أنك حتى أشير جمع مذكر السالم أما با جمع مذكر السالم بني في إعرابه بالواو رفعا زائم إعرابه دواو النون كنا وبالياء جرا ونصبا sai a kawo mishi ya'un jarra da nasba bai kawo nunun ba saboda nunun ita ba canzawa take yi ba kawai ce malam bai kawo nunun ba ba mantuwa ta yi magana ce ta malam bai ka san su wayo gare su sai su yi magana da ba kowa ke gane ta ba yace to wajen umudhakkar salim shi zar umudhakkar salim in baka san shi ba ta'arifin shi gashi shi yasa ma digo biyu huwa ma salima fihi bina'ul wahid wanda gina ginan ɗayin shi ya tsira ba a canza masa wasali ba an gane ko yanzu in nice muhammadun misali lokacin da zai musu jami'i sai in ce muhammaduna kaga cikin mufrad da ban canza komai ba wasu kuma sun ce ma salima fihi bina'ul mufrad duk dai ne ko alwahid ko almufrad wa wujida fihi shurutul lati sabaqa dhikruha kuma an ka samu sharuɗan da an ka ambata sun tabbata ko an same su fala wahida lahu fama la wahida lahu afwan wanda babu ɗaya daga cikin shi min lafzihi daga lafazinsa aw lahu wahidun ko ko shi da mufradi amma ghairu mustakmil shurut an gane ko wanda bai cika sharuɗa ba falai ghairu mustakmilin lishuruti wanda bai cika sharuɗa ba falaysa bi jam'i mudhakkarin salim ba jam'u mudhakkar salim ba bal huwa mulhaqun bihi in dai ana mai irabi da wawun da nunun da ya'un da nunun to sai a ce mulhaq bi jam'u mudhakkar salim an gane ko kenan yana da sharuɗa guda biyu ya zamanto yana da ɗaya domin an ce ma la wahid lahu in bai da wahid bai shiga ba ko kuma yana da wahid amma ya zamanto istakmal shurut amma in lam yastakmil shurut to bai shiga cikin jam'u mudhakkar salim sai zamanto cikin mi mulhaq bi jam'i mudhakkar as-salim malan yace bal huwa mulhaqun bihi fa ishiruna wa babu kalima ta ishiruna da babinta wa huwa ga sunan thalathuna ila tis'ina kaga ishiruna thalathuna arba'una khamsuna sittuna saba'una thamanuna tis'una to su ababu mulhaqun bi jam'i mudhakkar salim su ba jam'u mudhakkar salim bane don mi li'annahu la wahida lahu min labdihi idh la yuqalu ishr wala ta ishr babu sai dai yan hayaniya ne wani da ita akwai shi muna da mukilu shi duniya kasa akwai waɗanda wa kadhalika ahluna mulhaqun bihi da kalma ta ahluna ita ma li'anna mufradahu domin mufradin shi wa huwa ahlun kalma ta al'ahlu laysa fihi shurut al-mazkura bai ka bai cika sharuɗa ba an gane ko bai cika sharuɗa ba li'annahu ismu jinsin ismi na na jinsi jamidin daskararre ma'ana wanda bai a ishtiqaqi bai da tasrif karajulin ba daga wani abu an ka cira to shi ba karajulin kamar kalima ta rajulin wa kadhalika ulu da kalima ta ulu li'annahu la wahid lahu min lafzihi ulu ko ulu bai mu ce ulu an gane ko wa ma yadhakkaru illa ulul albab ita ce ake nema domin ba ta da mufrad kullun ta zo jam'i ta wa alamuna da kalima ta alamuna jam'u alam ka alam ko wa alam ka rajulin ismu jinsin jamid shi ma ismu jinsi ne na jamid alam duniya alhamdulillahi rabbil alamina duk kullu wasi wallah akwai alamul jins alamul ins akwai alamul jin akwai alamul dawab akwai alamu kaza alamu kaza ana rarraba su akan al'awalim mun fahimce ni duk da yake sun ce ba ai wasu jami'i amma jami'in shi ya zo tunda qur'ani ya zo da shi an gane ko in kun ka diba kasar littafin nan nimero na ɗai wanda ya tahqiqin littafin nan sunansa Muhyiddin Abdul Hamid babban malamin lugani na kasar Misra ku dibi namba ta ɗai yace wa qad jumi'a lafzu ahlun jam'u mudhakkarun salimin shuhuban ko ba kai ce ba shazini kadhalika ka qawlu shamfari ash-shamfari wani sha'ir ne mai lamiya da ake kira lamiyatul arab ughra ishi adda lamiyatul ajam walidunakum ahluna ko ba haka ba kinan yana da ahluna yace shuhuban to cewa shuhuban kinan yana da buƙatar abu ne kamar abu ne wanda yake shaz ba cikin ka'ida ba abu ne wanda can ba a rasa ba alhali ko in mun ka diba in ban manta ba ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum wa ahlikum na to na ahlikum ai jam'in shi ne zo ko kaga in yace shuzuzan kuma gashi ya zo cikin qur'ani akwai hasani ko ba haka ba abin da ya zo cikin qur'ani ba a ce mai sha to wallahu a'lam sai ku ci gaba da bincike dai amma ni da ban yarda ga magana ta shuzuzan ba tunda ya zo cikin qur'ani sai dai in ni na ni kuskure wa illiyuna da kalma ta illiyuna ismun suna ne li a'lal janna ga madaukakiyar aljanna Allah shi ba mu ita wa laysa fihi da mu da magabatan mu da bayan mu gaba daya wa laysa fihi shurutul mazkura shi ma bai da sharuɗan da sun ka cika li kaunihi lima la ya'qilu domin abin ne wanda bai da hankali wuri shi na da hankali bai da hankali a wajen malaman nahwa ma banda aqida wajen malama aqida wa ce aljanna ba ta da hankali ko ba haka ba dan sai ka ji an ce Allah ya ce ma aljanna ikaza wuta ikaza to za ya ce ba ta da hankali a wajen masu malaman nahu da kai amma shi ga Allah ba a cewa la ya aqilu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu wa ya tara daga kaida thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan qalat atina salihin kace ba su magana a a kai ne baka sani ba tsaya baki inda Allah ya to Allah ya kyauta wa araduna da kalima ta araduna jam'u ardin ko wato ard kasa kenan wa ard ita ko kalima ta ardu ismu jinsi ijmalan jamidin ismi na jinsi kuma jamidi ne diskararre ba ba mushtaqqun bari kenan muannas kuma na mace bai da ta'un amma mace na wa humilatil ardu ba a ce wa humilal ardu dan an nuna ma muannas ne wanda bai dauka ta'un kuma suna nan cikin larabci yawa gare su kamar alharbu hatta ta zo alharbu auzara kamar at-tariqu muannath ne kamar as-sabilu yuzakkar wa yuannath at-tariqu yuzakkar wa yuannath amma galibin larabawa sai alharbu mu'annas ne wajen su sai dai kana ittaqili shi saboda bai da ta'u sai bishi mu'annas majazi bai jin larabci wa in yaraw sabila rushdi la yattakhiduhu sabila kaga yace yattakhidhu a cikin yusuf yace qul hadhihi sabili kaga bai ce hadha sabili ba dalibin luga in ka tashi sai ka bincike al mu'annas al majazi kai bincike ka kawo su cikin larabci da kuma yadda suke wasinuna da kalima ta sinunu duk da yake jam'i na al'ard ƙur'ani tun farkon sha ƙarshen shi bai taɓa kawo wa kalima ta al'ard jam'i sai dai mi sai dai zaman tomi mufra da yake kawo ta amma sai ka aliful jinsi khalaƙas samawa alamtar annallaha khalaƙas samawati wal arda bil haqq ya halitti sammai wal arda da ƙasai zaka ce baka ce ƙasa guda tunda in ka ce ƙasa guda to su sauran ƙasashen wahalice su Allah jinsin ƙasashe ake nufi malaman balaga sun kace akwai abu da ake cewa al-adl shine ga kalima sai a bar amfani da ita ai amfani da wata qur'ani shi na amfani da wannan al-adl al-balagi ka neme shi cikin littafin simatul bayan al-qur'ani na ustad dr kabir yunus na kano ya kawo wannan da ustad dr fadil samarra in kalima tana da nauyi lokaci qur'ani bai aiki da sai amfani da wata in kalima tana da kaza hikima to da me yasa bai ce al-arduna ba ko a'rad saboda kalmar tana da nauyi shi yasa da cikin Qur'ani sai kan fani da kalma ta al-ard shi ake kira al-adlu al-balagi kai bincike kan shi akwai kalmomi da dama kamar kalma ta al-lubbu da al-albab Qur'ani ita ko bai taba aiki da mufrad ba sai da jam saboda al-lubbu na da nauyi amma al-albab tana da taushi kadi ba cikin wadannan takwai kaga wannan hikimomi wasinuna da kalma ta sinun jam'u sana shekara wasana ismu jinsin muannath ismu jinsi ne na mace فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر السالم بالجمع المذكر وأن قد أرسكت دسون لما سبق من أنها غير مستكمل الشروط ومن مسكا شروط دابا أنقاليكو tunda ya an ce mu'annas kuma an ce muzakkar kaga ba su haduwa ko ba kanan bane wa ashara bi qawlihi yayi ishara zuwa ga fadarsa wa babuhu ila babis sana kenan babi na sana babi idan in yace babi yana nufin waɗanda sun zo akan wato tamka guda ko hukunci iri ɗaya sana wa huwa kullu ismin thulathiyin hudifa lamu dukkan sunan da anka shafe masa lamun bayan cin kalma ta sana babu lamu ko akwai lamu to kuma yace hudifa lamu eh alwaznu sarfi idan yana zancen wazn da sarfi domin fa'ala ne shine wazn sarfi ko to sai anka cire fa'a sai anka cire lamun kin sai an ka kawo ta'un an ka dambala kina in katta cikin sarfu inda ka ɗauko sanatun sai ka ce fa'atun ne babu lamukin shi an gane ko domin asalin shi daga sana wasu na cewa daga sanaha ne ina gani ko ba haka ba sanaha abin da ya canza wanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna bai canza ba saboda abin da ya shekaru masu yawa canzawa yake ko ma cikin ad-durrul masud fi ulumi kitabin maknun zaka maganin malam babu ruwa da eh wa uwida anha bitta kuma an ka kawo ta'un akwai wadanda za a shahi amma ba a kawo ta'un ba kamar yadunna asalin shi yadiyunna amma shi an cire ya'un din lamun kinkina a wajen sozul safi amma ba a maida mata da abin nan ba kamar sadun sadun sadiyunna amma sai wani lokacin larabci ce sad sadun sai an ka shafe lamun din ta wazani amma kuma a kawo har abin ba to amma in an yi ta'awili to shine ya zama to babu sanaki walam yukassar kuma da sharadi ba a karya shi ba ma'ana ana nuhin ba a maida shi jam'u taksir ba shine walam yukassar bai da jam'u taksir kamar atin kamar kalma ta mi'atin sai a yi mata jam'i kaga mi'a mi'ina ɗaruruwa ko da hausa wa suba da subina suba an gane ko sai a ce thubina wa hadha al-isti'mal shay'un fi hadha wa nahwi kinan wannan isti'mali ya yadu shine shay'un abin da ya yadu fi hadha wa nahwi fa in kusira in an yi shi jam'u taksir ka shafa kamar shafa ya an ce shafa shine lebo ko mushafahatan baki da baki wa shifahun an kai mishi jam'i shifahun لم يستعمل كذلك الا شذوذا to bai da jam'u ba ai mishi ilhaqin shi jam'u mudhakkar salim illa shuddan sai ta abin da ba a rasa ba ka zuba kalima ta zuba fa innahum kasaruhu ala dhubati dhubat kai hin takobi bakin takobi ko bakin yuka shi ake kira zuba an gane ko wa jama'uhu aidan bil wawi raf'an to shi sun yi mishi raf'a da wawun wa bil ya'i nasban mujarrad fa qalu dhubuna wa dhubina kenan cikin halatin raf'a sun kace dhubuna cikin halatin nasba da jarra sun kace dhubina wa ashara bi qawlihi kun ga yana da saura a karasa shi ko wa ashara bi qawlihi yayi ishara da fadarsa wa mithla hinin wa mithla hinin qad yarid dhal babu ila anna sinina kalima ta sinina wa nahawhu da wani su qartal zamuhu liya'u wani lokaci ya'un tana iya zuwa talzimce shi wa yuj'al al-i'rab 'ala an-nun amma sai a i'rabi akan nun atuma abar wawun abar ya'un kawai sai a koma kan nun fa taqulu hadhihi sinunun kaga sai zaman to khabaru mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-damma adh-dhahira 'ala akhirih wa ra'aytu sininan naga shekaru wa marartu bi sinin na shudi da shekaru to anan misalin na hauna ya kawo don an ce an ga shekaru ne na ita komi a misali na kawo na hau shi ne so shi ka gane ka'idar amma kuma ru'iya tana inganta na ga shekaru masu wahala ko ba ka da mai kuma akwai ru'iya kalbiya akwai ru'iya abin nan basariya cikin qur'ani suna da yawa in baka gane su wajen hasara ka shiga cikin rikici kuma akwai inda suka haduwa akwai inda suka rarrabuwa akwai inda an ce ra'a ana nufin da ido ne kawai akwai inda an ce ra'a ana nufin da zuciyarsa akwai inda an ce ra'a biddin suna haduwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ko bi ashabil fi ai an ce an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amul fi ko to ya ga lokacin da aka yi wannan abu to alam tara kaifa rabbuka bi'ad wannan ya ce shi da daga to bi'ad da adawa ya ga lokacin da an kai da adawa bai gani ba ruya ce kalbiya an gane ko sai dai in ya je gidajensu ya shuɗe zai ganin yadda kuma an kai da su don sai ta zama to kuma don ya ce wa inna kum la tamurruna alaihim musbihin ay la tamurruna ala buyutihim muqram wa in shi'ta in ka gana ma hadafta tanwin she ka shafe tanwini ko ba haka ba wa huwa aqallu min ithbatihi kidan shafewa shi yafi karamci daga tabbatar da shi tabbatar da tanwinin yafi yawa wa ikhtalifa an yi sabani fi tiradi hada tabbatuwan wannan shafe tanwinin kenan da kuma abin nan lashi wa huwa la wa annahu la yataru was sahih ma la yace mafi inganci annahu la yataru ba dole bane ittiral din wannan ka'ida an fahimce ni a ka'ida ce da tana iya sabawa wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin shi fadar manzo sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ja'al ha alaihim sinina kasina yusuf addu'ar da yayi mutanen bakkan ce a sanya musu shekaru kamar shekarun annabi yusufa na yin wake ko ba haka ba an ba da labari har sai da sun kasance suna cin fata da sauran abubuwa al'ilhis kenan fata wadda aka aza ta saman wuta ta dan abin da ta ɗibi mutum ya ce saboda jin yunwa fi ihdar riwayatai kenan daga cikin ɗaya daga cikin riwayoyin da an kai mahadisi sai an ka ce sininan an gane ko sai an kamar da irabi akan mi akan nuni wa mithluhu kuma misalin shi qaulu sha'ir fada sha'ir da'ani kubarni mutum guda sai a ce da'ani barni da'ani mutum biyu ke an gane ko alif litathniya min najdin daga najd najd shine wurin da akwai tudu wa hadainahu najdaini amma najd biladu najd na ana nufin kasar saudiya wajen wuraren da akwai tudanni kamar wuraren yankin da ake kira tihama tihama shi ba duk tudu ake shi tihama amma akwai yankin da ake kira tihama da kuma al-yaman an gane ko su ne ake nufi na sama kasashen larabawa na sama kenan da najd da yaman in kuma an ce asfal ana nufin al-iraq da asham da ani kubar ni min najdin daga yanki na najd fa inna sininahu kaga sai ce fa inna sininahu yayi i'rabi akan nuru shekarun nan na najd la ibna bina sun yi wasa da mu shiban shiban jam'i ne na ashyabu mace kuma shayba'u kenan an gane ko shiban wato muna tsofaffi ko sun yi wasa da tsofaffi kenan wa shabbabna wa shabbabna na murda wa washayyabna shayyabna na murda shayyabna na sun samu na furfura murdan shine matasa jam'i ne na amradu amradu shine mutumin da bai da gemi haɓa shi babu gemi bai fito ba ana kiran shi amrad eh ban ji ba shagiri mutumin da bai da gemi an gane ko mawqi'u shahid da yaje fa inna sininahu zaka yasa ash-shahid fa inna sininahu haythu la sabab bil fathati adh-dhahira bi dalil baqa'i an-nun ma al-idafati ad-damir an gane ko aw sininahu nunun ta zamna inda ba akan nunun za a i'rabi ba da an shahe wannan nunun inda sai nuna shi ka nufi da in an yi idafa shafe nuno akai da jam'u mudhakkaru salim da musanna in an yi musu idafa shafe nuno akai yanzu in nace muslimani to in musulmin gana na sai in ce muslima gana ban cewa muslimani gana muslimai gana in haratul jarri wal nasr in jam'i na sai in ce muslimu gana ko ko in ce muslimi gana domin shi jam'i kasra ake yi ba a yin in an yi idafa shafewa akai to amma nan da aka ce sinina inda ba i'rabin nunin yayi ba da sai ce fa inna sinihu bai dace ce fa inna sininahu ba amma da yake nunin kin ce yayi ma i'rabi wanda ibnu malik ya kawo ko in ce mai sharha ya kawo shi sai ya zama to abu ne wanda yake eh, yayi mishi i'rabi ne akan fatha shi yasa bai shahi nunin ba da yayi mishi i'rabi ne da wawun da nunin da ya shafe wannan wato nunin din shi ne abin da malam yake son ya ce ina fata an fahimce ni awo ko shi ke wallahu a'lam